أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا من أوكي آيوي نكرشن سورة سورة طلاق مو مو تباكنا تحريم مو kana can wurin buga-buga ayi uku na ƙarshe mun a gurguje muka fassara ta farko amma za mu nemi allah mai sake karanta mana su domin mu koma kansu gaba ɗaya ضرب الله مثلا للذين كفروا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya buga misali ga kafirai yadda kusancinsu da muminai bai amfaninsu in ba su bi Allah ba sai ya ba da misalin imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuh da matar annabi lut kowace su mushrika ce kanata tahta abdain min ibadina sun kasance karkashin biyu daga cikin bayanmu salihaini mutanen kirki kaga shi wannan zai tabbatar maka a musulunce idan aka yi aure wa karkashin wani mace karkashin namiji an yi wani sarki dan shi'a da ya ce ma wani malami wai da hafsa da fatima eh da hafsa da fatima wacce tafi daraja sai ce masa allazi kanat ibnatuhu tahtahu allazi kanat ibnatuhu tahtahu wannan da diyarsa take karkashin sa sai sarki gengi da kai jira shi ya fassara Fatima wadda diyan manzo Allah ce take karkashin Ali yawwa ina jin cewa da aliyu da abubakar da da aliyu wane fi daraja tace allazi da umar da aliyu kai tace allazi kanat ibnatuhu tahtahu wanda yarsa take karkashin sa to amma shi bai gano ba ai shi ma manzo Allah yar umar tana karkashin sa don haka har yanzu sai magana mai mi mai bakin damo tana dauka haka tana dauka haka mu halus suna ba mu bambanta tsakaninsu amma mukan faɗe su yadda su magabata suka jero su sun ce kunna na ƙulu wa rasulullah salasu mahayyun afdalu hazi al'umma abu bakirin sun ma'amur abdullahi ibn amr ya taɓa tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wa kafi so duk duniya yace Aisha yace a a cikin maza yace babanta yace sai wa yace sai Umar yace sai wa yace sai Usman yace fa'adda rijalan shi fatarsa a sa shi cikin harko-harko sai manzo Allah ya ta kawo manyan na gaba da shi amma kaga kenan tun manzo Allah na da rai wa ake ce a gaba da wani abakar a gaba sai umar sai usman to kuma sai ali to kuma halifanci ma haka Allah tabaraka wa ta'ala ya jero su kanata tahta abdaini min ibadina sun kasance suna auren bayinmu biyu salihai ne mutanen kirki muka ce ashe zama salihi annabawa ma suna cikinsa don haka shine daraja mafi karanci ta annabi wadda mu muna iya kai gare ta daga nan sai ya wuce mu ya je ga darajar annabta su kuma manzanni su wuce su je ga darajar manzanci sannan ulul azmi su taka su je sama gaba daya suna aure da mutanen kirki fa khanatahu ma suka ci amanarsu muka ce wannan khiyana diniya ce ko khiyana zaujiya diniya ce ba wai suka yaudare su abin da ake cewa mace ta ci amana mijinta ce ta yi zina a'a Allah ba zai bari a yi haka nan Allah yana yi ma annabawansa kishi kamar yadda muka gani a cikin suratul azab ko bayan cikawar manzo Allah ba a yadda wani aure matarsa to balai a ce wai da ransa da lafiyarsa mata aurensa zai ta kwanta da wani ta haram wannan ba abu ne wanda hankali ma ke ɗauka ba jiyasa duk duniya in banda 'yan shi'a ba wanda ya wannan fasara cewa wai zina suka je su kai su kuma damun sun yi ne domin suna son su tozarta matan manzo Allah ce wai su ne aka buga ma misali suka ce ai daman lillazina kafaru ana nufin li Aisha wa Hafsa imra'atu nuhin ta daidai da Aisha wa imra'atu lutin ta daidai da Hafsa in kana karanta ruwayoyi a littattafan shi'a dai da suke sifanta hadda irin wai kudin kawuncin da wali ya zubi sun gabakin su na na isha ta karba ta je ta yi zina suka ce ma har daura aure ta da talha ɗaya daga cikin mutane goma don annabi yin bushara da aljanna su dai abinda suke so sai sun muzanta su sai sun wulakanta su to daɗin abin akwai alƙiyama in ka samu biharul anwar mujalladi na 22 shafi na 33 za ka gama ganganu marasa daɗi dangane da wai yadda na na aisha ba wai ma ita ta hizina ba wai ta zama liwali dillali mazinata wai tana da mata ku yangi karkashinta ita ke kyautata su ta kawata su ta ba su sutura ta kamsashe su ta bayar da su a izina da su a biyata wal iyazu billah ko matar sarki haka cikin alkafi shirhin almazandarani mujalladi na biyar shafin ɗari uku da saba'in da biyar shi ma kama ganganu ƙazamai waɗanda ba su dace a kawo su a cikin littafin Allah ba su mu dai alu suna muna akan cewa fahana ta huma suka yaudare su ga addini suka nuna kamar suna tare da su alalin ba su tare da su shi kuma Allah ya san gaibi falam yugni anhuma min Allah shay'a Allah ya ce sai wannan salihan ba su amfana da su ga komi ba wurin Allah to ina masu tunanin cewa wanda asharifi zuri'ar manzon Allah ko kafirci ya yi lahira wuta ba ta cinsa akwai sharifin da kai abu talib shariftaka in ta daraja ce da zaman gida abu lahabi ma ya fi ka amma cin ƙurani ya kalame shi وامراته حمالة الحطب دس فيك درجة تنام فسكر سو درجة اتكدي كسنشي غنا قري شي كدي بايا إسا dole sai ka zana ƙwarai shi sa nafsa Allah sai yahudi tsin safa yana irin a kiran su ya bani abdi manaf ya bani fulan ai kaga ce ya fatimatu binta rasulillah anqidhi nafsaki minan nar fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a ya ke fatima diyan manzon Allah ki tsarci kanki daga wuta wallahi komai mai iya miki wurin Allah to wanda ya nuna babu ceto a wallahi akwai shi amma Allah ke cewa a ceci wani don ya cancanta ba kusanci kadai ke kawo ceto ba akwai ceto amma ki shafatu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah sharadi uku akwai mala'iku da yawa cikin sama wanda ko sun yi ceto bai aiki inji manzo inji ubangiji sai ga wanda Allah ya so illa min ba'di an ya azana Allah sai Allah ya izini kuma liman ya sha ga wanda Allah ke so wayar da ga wanda Allah ya dace saboda in Allah bai dace kai ba ka samun ceto to kaga almarar da ake ta aljihu mai daukar miliyoyin mutane tatsuniya ce babu shi ba wanda ka kwasa mutane zuwa ga aljihu ya tafi amma ana ceton mutane gwargwadon aikinsu tun ana ceto manya-manya har a dawo kanana-kanana har a dawo babu sauran wanda aka iya ceto wanda ya cika sharaɗin ceto sannan ne arhamun rahimi ne zai nashi ceto shi kuma arhamun rahimi ne ceton shi zai shafi duk wanda ya faɗi la'ila ilau daga zuciyarsa kuma bai shirka ba amma in ka shirka ba ka samu wannan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa qila adkhula an-nar ma'a ad-dakhilin suka zo wurin Allah aka ce su shiga wuta tare da masu shiga ba abin da ya bambanta su da sauran talakawa don haka kowa ya ce cikansa daga wuta wa zaraba Allah matsalan وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون kuma Allah ya buga misali ga muminai waɗanda suka zauna tare da kafirai imra'ata fir'aun mata fir'aun wani fir'aun ne anan shi Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'id yace Asiya bintu Muzahim saboda hadisin kamula min ar-rijali kathirun ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت إمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد حديث عن الله صلى الله عليه وسلم maza da yawa an samu kammalallu a cikinsu perfectness perfection amma mata ƙalilar da suka kammala cikinsu akwai maryam bintu imran mahaifi annabi isa akwai asiya bintu muzahim matar fir'auna akwai khadijatu binti khuwailid uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce wa fadlu aisha ta ala nisa ka fadli saridi ala sa'ir at'am matsayin aisha a ga sauran mata kamar matsayin gayan tuwo da tuwo mai biya wani yafi daraja manzon Allah yana dada daren aisha matarsa ga ta kuma karama ce irin wannan misali shi zai burge ta sai ta kuri shugaban ‘yan matan aljanna haka ne, amma ba ta kai su don ƙur'ani da kansa abin da ya ce, ya nisa annabi lassun da ka ahadin minan nisa, bai cire Fatima. Ya ku matan annabi na aure ba wanda ya kai ku cikin mata kwata-kwata, kaga Fatima kenan ba ta kai su ba. Kenan ana iya samun shugaba wanda yake shugabanta ya fi shi, ana samu ko ba samu? Ana samu, kamar yadda suna da matsayi gaba da shi. Su abubuwa ne na Ubangiji. to sai Allah ya buga misalin ka gina mini gida a wurinka cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka kubutar da ni daga fir'auna da aiki sa wa najjini min alqawmi zalimin ka tsiratar da ni daga mutane azzalumai wannan ya nuna fir'auna duk kafircin sa matarsa mu'mina ce ashe ana samun mutumin da yake kafiri amma cikin iyalansa a samu mu'min matarsa ko yayansa ga abu lahabi da yana da 'ya'yan aljanna ga shi la'antacce cikin ƙur'ani ita ma wannan ayar a cikin ta'awilul ayat mujalladi na hudu shafi na goma sha shida ɗan shi'a sun ce misali ne Allah ya buga ma ruƙayya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take ƙarƙashin sayyidina Usman wai ta kasance tana neman tsarin Allah daga Usman da Banu Umayya. To ana ji ana gani manzo Allah ya dauke ta ya bayar da ita ga wanda sai an nemi tsarin Allah da gare su. Manzo Allah fa da kansa ya aura ma Usman Ruqayya. Ta zo ta yi naƙuda ta rasu manzo Allah ya dauki Ummu Kulthum kanwarta ya bashi. Haka ne ko ba ka? To ya aka yi manzo Allah da kansa ya aurar da ‘ya'yan cikinsa ga wanda sai an nemi tsarin Allah da gare shi. Wanda shi zai gwada maka cewa shi an ci son zuciya wato ya katutu a cikinsa. Shi dai Allah ta'ala ce wa zaraba Allah matsalar lillazi na amini, bai ce le ruƙayya bintin Rasul, ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها daga cikin misalin da Allah yake bugawa ga muminai akwai mata Imran التي أحسنت فرجها وتتكامل الأورة بتتبع الزنا فنفخنا فيه من روحنا في مكهورة روحي مو مكهورة دقى روحي مو أتكنت أتكنسا أتو أتكن فرجنت أكسا جبريل عليه السلام يهورة إسكا قدر انت سي الله تعالى يجيفا روحي سأتكنت سيتدل كتكي تايتا النبي إيسا وصدقت بكلمات ربها وكتبه kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta ta gaskata littattafansa wa kanat min alqanitin ta kasance cikin masu yawan da'a da biyayya ga Allah da khushu'i da jin tsoron Allah nan shi ma ƴan shi'a suka ce ai nan Fatima ce aka buga mu misali Maryam ibnat Imran ai ba Maryamun ake nufi ba Fatima ake nufi allati asarat farjaha to ai ita Maryam abinda Allah ke so ya ce gaba ɗaya ba taɓa saduwa da ɗan namiji ita ma Fatima haka ne ta sadu da ɗan namiji wanda tun ta yi aure ta aure Ali ibn Abi Talib ko yawa ɗazu kissar ina jin yadda na kawo ta kamar ba ka take kissar sarki ɗan Shi'a tsare malami yace yace khalifofin nan guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali wanne ne yafi matsayi a cikin su ayyuhum afdal تيجي الذي كانت ابنته تحته wanda yarsa take karkashin sa wanne fi kusanci da manzon Allah wanne fi daraja take wanda yarsa take karkashin kaga shi sarki sai fanta Aliyu amma Abubakar yarsa tana karkashin manzon Allah Umar yarsa tana karkashin manzon Allah Usman yan manzon Allah tana karkashin sa zaka duk su duka hudu ko wani ayyabi wannan shi ake ce ba tauriya ko manduha ko ma'arib fil ma'arid manduhatun anil kadhib to a takaice dai muna iya fahimtar cewa su ɗan shi'a duk addinin da yana zagaya kan aliyu da fatima da hassan da hussein to kuma sun ce aliyu nan ya fi kowa har da annabawa to don ayan nan ta nuna su ba su yi dace da mata ba shi ko ka shi ya dace ɗiyan manzo Allah ya aura sannan ya fi annabi adam don gashi Allah ce wa asa adamu rabbahu fa gawa shi kuma aliyu ayata ta sauka kansa wa kana sa'yun bashkuran ba haka yafi annabi adam in ji su suka ce kuma yafi annabi ibrahim da annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yana neman ƙari yaqini shi ko aliyu ya ce law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqinan da an kware min lahul mahfuz da ba wani ƙin da zan ƙara na riga na gaba kai kashe ƙini a riwayarsu suka ce kuma ya fi annabi dawud domin shi bai gane kissar ba da Allah ce fafaham na Sulaiman shi ku Aliyu yana ce is'aluni amma fawqa as-samai wa amma tahta al-ard ku tambaye ni abinda a saman samai da wanda kasan kasa ba abinda ban sani zaka a gurin su Aliyu ba shi kadai ba ma da sauran a'imma goma sha biyu za su kalle ka abinda zaka haifa nan da shekara 30 sun san suna maganin su a cikin jikinka wanda shi ke ce maguluwi suka ce kuma annabi Sulaiman ma bai kai daraja Aliyu domin shi roƙon Allah ya ce habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di shi ku Aliyu ce ya duniya tallaqtuki salasan la raj'ata li fi ya ke duniya na sake ki saki uku ba ba kome wai akan haka dai Allah ta'ala ya saukar da tilka darul akhiratu نسألها للذين كتب كري كري قرآن القرآن يأتي للذين سكتا شيء يأتي نفي عليو لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أي عليو أكي نفي شيء متقين يسا دولن تدو تاسم كاري أتكين الدين شيء سكتا كما عليو يأتي النبي إيسا domin shi annabi Isa da aka bauta mishi Allah ya zarge shi yace anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah shi kuma aliyu ba wanda ya zarge shi akan haka wannan tafsirin suna na cikin al-lum'atul bayda mujalladi na daya shafin 364 da wasu littafin da muka faɗi a can baya da tafsirin nurul saqalain mujalladi na 11 juz'i na shafi na 149 wannan shine ƙarshen wannan sura ta at-tahrim wadda mun ga a cikin ta Allah tabaraka wata'ala yayi tsokaci dangane da wanda ya haramta ma kansa abu alhalin halal ne gare shi cewa zai kafarar rantsuwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan ubangiji ya dauke sarki yayi dole ga kissar shan zuma da manzo Allah ya dakin wata daga cikin matansa da haramta ma kansa da ita yace matan nan da suka kulla masa makirci to su tuba zuwa ga Allah kuma mun yi amanna cewa sun tuba tana ci wannan sura Allah ta'ala ya umarci mumine da su kula da tarbiyyar kansu da ta iyalansu don kada su shiga wuta sannan ya umarce mu gaba ɗaya da mu yi tuba zuwa ga Allah tuba na kwarai ya kuma umarce mu da yin jihadi na takobi da jihadi na bayani jihadi na ilimi da karantarwa sannan daga ƙarshe ya buga misalai masu kyau game da wato wa'inda suka zauna da muminai alhalin suna kafirai da wanda suka zauna da kafirai alhalin suna muminai tabaraka wata'ala ya nuna cewa ba wani abin da zai amfane ka sai a lokacin da kake tare da imanin kai kanka ba wai tare da mai imani shi kadai ba kenan Allah ta'ala ya buga mana misali na matan annabawa guda biyu ya buga mana misali da wasu mataye guda biyu inda ba matan annabawa ne ba wannan ma matar fir'auna ce wannan kuma bata ma yi aure ba amma saboda ni kauyen su ga Allah sai Allah tabaraka ta'ala wato ya buga misali da su wajen samun rabo da shiga aljanna Allah ka samu cikin masu rabon shiga aljanna سورة الملك
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك wannan sura ana kiranta suratul mulk saboda wannan farawa da Allah yayi tabarakallazi biyadihi mulk surar mulki surar iko da sarauta da ƙasaita kuma surar tana nuna girman Allah shi yasa ta cancanci a bata wannan suna na suratul mulk kuma ta fara da tsarkake Allah da nuna ikonsa sura ce mai ayoyi talatin ba ta da wuyar har da cewa ba ta da wuyar karatu amma tana da tarin falala akwai hadisai da dama da suke nuni ga matsayinta kamar hadisi ibn mas'ud radiyallahu an wanda ya ce yi'utar rajul fi qabrihi fatu'ta rijlahu فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقوم يقرأ بسورة الملك ذا أزود متن أتكين قبر إنسان سيما لا يكون سزوة ورين قفاف إنسان sai kafafun su ce ba ku da ikon tsayawa nan domin a kanmu yake tsaye karanta suratul mulk suratu tabarak ana ce mata haka ibn mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suratu tabarak hiya al-mani'atu min azabil qabri ita ce mai hana yin azabar kabari da wata hadisi da wannan duka an inganta su akwai kuma hadisin da ibn ashur ya kawo sahawi shi ma ya kawo cikin jamalul qurra'i wa kamalul iqra sannan hadisi yana da tushe a cikin abu dawud da tirmidhi da ahmad tirmidhi ma ya kyautata shi abu huraira radiyallahu anhu shi ruwaito shi yana cewa inna suratan min alqur'ani 30 aya yanzu Allah ya ce a cikin qur'ani akwai sura mai ayoyi 30 shafa'at li rajulin hatta ghufira la ta yi mori ceto ba ta bar shi ba sai da aka gafarta masa wa hiya suratu tabaraka allazi bi yadihi saboda sura ce da ya kamata a rika karanta ta mun isku uwayenmu suna karanta ta da dare kafin su kwanta kuma karanta ta da karanta suratu sajda ina ce abin da inganta daga aikin magabata akwai asar ingantacce a kai akwai marfu'i ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi bi yadihi al-mulk Allah nan da mulki yake ga ikon yake ga hannunsa tabaraka ya daukaka tabaraka ya girma tabaraka alherin shi ya yawa alladhi bi yadihi mulk wannan da iko yake ga hannunsa huwa ala kulli shay'in qadir kuma saboda girman sa komai yana iya yi komai ba abinda Allah bai iya ba don haka idan an baka mulki ka tuna akwai mai mulki sama da ina ka mulki yana da lokaci an san farkonsa an san ƙarshensa ina ka mulki yana da iyaka akwai iyaka ta wuri akwai iyaka ta lokaci in ma ba a cire ka ba za a kai sadda ana yi kai ne mai mulki amma baka kusa ana yi ka yi murabus ba kai ba duk ɗai sannan ka zo ka mutu mulki ya kubce maka a lokacin da kake kuma an iyakance maka wani iko ne in kai mai mulki ne na wata ƙungiya iyakaka ƴan membobin ƙungiyarka in kai mai mulki ne na wani gari iyakaka garinku in kai mai mulki ne na kamfani da ma'aikatansa iyakaka na wurin to kuma a cikin ikon naka kana da iko ne gwargwadon yadda mutane suka baka haɗin kai yanzu duk wani mai mulki da kuka sani haɗin kai aka ba shi wai zama mai mulki da an masa bore aka masa tawaye zai gaba da matsala ta za ka ga shugabanni ba abinda suke tsoro ka juyin mulki da an maka juyin mulki shi ke ta ta kare ina alhaji ba zo marigayi da ransa amma ga mulki ya zama marigayi ko zai dawo e zai iya dawa man Allah ya rubuta ka amma dai ga tsarin abin da ake gani an riga an wuce wurin haka ka baka ce baba mai gaskiya ya dawo yanzu baba ka dawo muna kewa shekara takwas ɗinka zai dawo zai dawo lokaci ya riga ya wuce to duk mulkin da Allah ya baka lokaci gare shi to saboda ka lokacin da kake cikin mulkin dan ka tuna allazi bi yadil mulk sayyidina Umar mutane na tsananin tsoron shi tun ma ba waɗanda ke hadin ban shi ba yakan ce ya Allah ka sani ina tsoron ka fiye da suke da suke tsoro ya Allah kada ka kama ni da tsoron da suke min har yana jin tsoro irin tsoron da ake mishi wanzami fa ne masa aski sai ɗan gyaran murya ai wanzami da ya zabo da sai da ya sake iska saboda tsaba tsoro akwai wadda aka ba ta labarin za a kai ƙarar ta wurin saidina Umar tana da ciki sai da ta bari barin cikin ta saidina Ali ya masa fata ce ni na ga kai diyarsa domin kai ne dalili yace ba Ali ba ma san ta yi ba yace amma tsoron kai jawo haka to saidina Umar radiyallahu anhu bai cika tsallake fatawa Ali ba bai cika tsallake ta ba ga fiqihu na hannun daman sa ne baya son a masa fatawa Ali baya kusa ma kaga yan shi'a sai su nuna muku makiyan juna ne ba haka abin yake allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum don ya gwada ku ya jarabta ku ayyukum ahsanu amala waye ta aikin kware a cikin don haka muna rayuwa muna mutuwa ne don a gwada me yasa Allah ya fara kawo mutuwa kafin rayuwa wanne ake fara yi dukkan hukunci rayuwa kun ba haka bane kafin rayuwar me ke akwai babu babu mutuwa kenan to Allah shi babu sannan akwai ya koma yin babu ya koma hidda akwai don shi mai ikon yin haka الموت أنا قبل الخلق كافر أهل التشيكة وإن الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة آبا والنبا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما هو كتي أي لوكس إن كوسن كباو يزدو وند أورنا شكرا أريد سكوتي ما كوسن دشي وصمنا ما همسين ما بأسن دسوا ko karamu irin mu an san da mu hamsin nan bayan mu akwai wanda shi sittin ma an san da shi amma ya ɓoye ba ku gani shi abin da Allah ta'ala yake so ya gwada mana cewa rayuwar gaba ɗaya jarabawa ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya gwada kowa ya fi wani kyawun shi yasa a lahira ma sai Allah ya sakamako mataki mataki wani tun a farfajiyar alkiyaman za ka gane bambancin matsayinsa saboda shulwa da kasar walƙiya haka za ka ya wuce ya suke ɗinsa ya aljanna kuna nan tsaye kuna jira kuna jira ya sani a ni na wuce a yi amin ya rabbi wa huwa al-azizul ghafur Allah shine buwayayye mai cikakkiyar izza wanda ba abin da ke rinjaye sa al-ghafuru mai yawan gafara ga masu munanawa masu zunubi masu yin kasa don haka kullum muna karanta yau na muna jin daɗi ta ubangijinmu azizun ne amma gafurun duk wanda ya kaso yana iya yi amma kuma gafararsa ta rinjaye fushinsa akwai hadisi cewa annabi sallallahu alaihi ya ce inna inna inna la azza wa jalla kataba kitaban huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati tasbiqu ghadabi inna rahmati tasbiqu ghadabi akwai littafin da Allah ya rubuta takarda ce tana can wurin sa bisa al'arshi inji manzon Allah me ke rubuta cikin ta rahamata tana rinjaye fushi tana rigan fushi haka dukkan mu mai fata alheri a wurin Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine ubangijin da ya halicci sammai guda bakwai hawa hawa shine tibaqan masu kyawun gani man kada ga kai guda ɗaya za ka gani ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت باك غنين وني كاسا أتفين هالتر الله وكتب ديبين سما كتب هكا كما تأيت با تزولا كتك دا كي وني زاريتا غايد كما تسما تكسنتي باب فرجع البصر يا كمي جاية كمي دا غني كساكي دوبين سما hal tara min fitur kana ganin wata tsaguwa kaga wani wuri inda ginin bai yi ba ka gyara sun marji albasar karratai sannan ka sake mai da gani ka sake dubi karo na biyu yan kalib ilaika albasar khasiya ganin ka zai dawo maka yana tozartacce wa huwa hasirun bayan ya gaji ya kasa ya wahala duk wanda kai kokarin ka gano kasa ubangiji ya halitta za ka iya Saudaka duk binciken da za ka yi na kimiyya, in dai bai ƙara maka sanin Allah ba, to ba zai sa maka ilhadi da haƙiƙa ne. Kulakar zai yana sama a duniya.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
ذا ألقوا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سأله سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Allah ya ce kuma hakika wallahi mun kawata sama ta duniya sama ta ƙasa sama wadda kuke gani wadda a kusa da ku bi masabih da fitillu taurari ne in ka gansu sai ka gansu kaman fitilan ne wutan nefa ko ya karama duniyoyi ne da yawan sun fi duniyar da muke ciki girma amma saboda tsaban nisa kake hangen su haka waja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya su abin jifan shaidanu zaka sai a yanku yula ta wuta daga cikinsu sai a wullo ma aljani idan ya je sauraren jawabin da mala'iku ke lokacin da ake saukar da wahayi su ne a suratul jinni suke cewa in wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada ada akwai wuraren da muke zauna muna sauraren taɗin mala'iku sai mu zo mu sanar da bokaye amma yanzu duk wanda ya je zai gaba da azaba kenan manya-manyan amfanin taurari da Allah ya faɗi a cikin wannan aya guda biyu ne na farko su zama ado in lokacin taurari in ka kalli sama za ta baka shawa na biyu kuma ana jifar shaidanu da su to na uku kuma Allah ta'ala ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da taurarin nan ana gane hanyoyi ana gane alƙibla har yanzu iyayenmu in za a gina masallaci sai da dare suke azahar sashen saboda sun san taurari kowane lokacin da suke fitowa a watan kaza a sati na kaza a lokaci kaza ko lokacin ɗari ko damina sun san tauraro kaza da kaza ga inda suke bullowa don haka sun san inda a gabas amma yanzu Allah ya sauke lamarin da wayar ka ne compass ne kawai na buga sai ya nuna maka ga inda alƙibla take to kaga a lokacin da babu jiragen sama babu motoci cikin daji ake tafiya da raƙuma in ba don akwai taurari ba mutane za su yi ta halaka cikin daji ku sami malamin mu malam ashabu ya ba ku labarin tafiyar sa makka ƙasa ina ga ya kamata a yi rubutu kan wannan ina shugaban alaramomi malam ibrahim mahaifinsa ƙasa ya tafi makka mun yi fira da shi a wusal wusal hausa ya faɗi abubuwa masu tsananin ban mamaki akwai sadda suka rinka su kai su komo sai sun kwana nan yadda kan baro isra'ila in sun tashi su yi tahiya ko da yamma kai dare duhu ya sauka in sun kwanta da sai sai su ga inda suka kwana jiya ne to kaga in suna da ilimin taurari yadda mutanen da suke to nan za su gano ainihin mun ka baro ga inda zamuna mun ga tauraro ga inda yake hitowa to amma ba shi ma ilimi ne ba kowa ya san shi amma mutanen jahiliya sun san ilimin taurari sosai sosai sai da duk tauraron da ya motsa sai sun ce ga inda yi za kuma wani fashe su Allah ce wabin najmihum ya hatadu wa atarna lahum azabar sa'ir Allah ce shaidanu musu tanadin azaba mai kunar da su walillazi da kafaru bi rabbihim azabu jahannam kuma waɗanda suka kafirta kafirce mu ubangijinsu suna da azabar wutar jahannam wa bi'sal masir tir da wannan makoma ta zuwa jahannama idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan in aka jefa su cikin wuta ta fuskar wulakanci da tozartawa sami'u laha shahiqan sai su ji tayi wata irin tsuwa tayi wata irin ƙara wahiya tafuru tana zabarbaka wuta ce amma yadda ka san tafasasshen ruwa haka take tashi Allah ka kare mu takadu tamayyazu min al-ghayz ta kusa ta babballe ta kikkece saboda fusata la ilaha illallah kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa mata wani group wani gungu na ‘yan ta'adda, daman jama'a yadda ake shiga aljanna, zumaran zumaran, jama'a jama'a, wasiƙan lazina ta ƙawar bawon ilar jannati zumaran, haka wasiƙan lazina kafaru ilar nari, ila jahannama zumaran. Gungu-gungu, maƙaryata tafiye su daban, maha'inta tafiye su daban, magulmata tafiye su daban, azzalumai tafiye su daban, ga sunan da sauransu to kullama ulqi fiha fawjun duk sanda aka je wani gungu sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir masu tsaron wuta sai su ce musu a'a ku kan daman ba abu kowa zai bane ba ku da annabi a zamanin ku babu malamai qalu bala ce wallahi akwai qad ja'ana nadhirun fakazzabna mai wa'azi ya zo yayi mana wa'azi amma kare ta shi bukai su suna zato in suka yi ikirari suka faɗi gaskiya za su samu sauƙi ƙulna ma na zalallahu min shai muka ce ƙarya ne duk wani abin da ka faɗi Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir ku fa ba wani abu ne illai kuna cikin bata babba wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu sai su rika cewa yau inda mun kasance muna ji ko muna hankalta fa kunna fi ashabis sa'id da zo mu samu kanmu a wannan wurin sai da na sani sadda ba shi da amfani fa atarafu bi dhanbihim Allah ce suka ikrari da zunubin su fa suhqan li ashabis sa'id tir ay nesa nesa da mutane yan wuta azabu sa'id da waɗanda azabar wuta take kona su don haka ba wanda ya kai wahala su ba wanda kai azabar su ya Allah kai mana kariya innal ladhina yakhshawna rabbahum إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير idan ina son ji mun nan ka gyara kalkalar ta shekara nawa ke ina maka wannan gyara ajaru fataha kake shi aj aj na'am
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير ka kamanta amma dai kai kokari ya zai na zama fatawa ajarun har yanzu fata kake yi. kuma babban malamin kira kake kaje da kai baka yi karatu rin zawawi ko ko baka- baka ce almajiran zawawi babu le in ka zo imalolin nan da mutane ke wajen kuri wajen karatu Ah, was- as-samawati wal wal- da ka murguɗi baki sai ya je ce babu le babu wai ya ce ka karanta shi ko ta karau ka annaka wa wa wa wa Allah ji kan zabawi na ji rasuwarsa da dadewa Ah, a ganin da waya iya shekara biyu da rasuwa ko ba almajiran zawawi a nan su ne farko da suka koyar da ƙira'a a nan sako da shi da shek ma- ah, suleiman suleiman shi aka fi sani ya daɗe zawawi bai daɗe ba sai ya koma saudiya kuma kan ana jin shi cikin gidajen rediyon saudiya suna sa karatun shi Allah ya gafarta mashi in kana cikin almajiran zabawi bai yadda wasali a canza shi aji run aji aji ba aja aja run To, ba zan kare maka wannan gyaran ba amma dai kai kokari ka ci gaba da gyara na yi ta gyara maka shi insha Allah innal ladhina yakhshawna rabbahum
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
da wata tambaya ka amma na yage ta mai ita ya sa abin da ya rubuta gobe ka asai kamar irin ta إن الذين يخشون ربهم hakika wanda suke jin tsoron ubangijinsu bilghaibi ba don sun gane shi ba shine bilghaib ko mun ga Allah amma mun ga alamomin shi ai ko ba haka da jikinmu ba akwai alamomin halitta cewa akwai wanda ya yi mu don baiwa da ni da kai da duk wanda annan da duk duniya a yau mu samfuri iri ɗaya sannan a bambanta komai na mace kun ba wanda ya yi mu ba zai yi ba fi anfusikum afala taqilun أفلا تبصرون إن الذين يخشون ربهم بالغيب إذا وند ke jin tsoron ubangijin su ba don sun ganshi ba amma akwai ranar da zamu ganshi fa tabbas zamu ga Allah zamu ga Allah sosai kuwa kuma ganin Allah zai fi mana daɗi akan ma ni'imar aljanna da muke cikin ta wanda ke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara suna da lada babba wato kullum kana karatun ƙur'ani kana kwantar da hankali za ka samu nutsuwa za mu ga yadda Allah ke yawan maganin gafara ya samu masu laifi ne to amma shi kuma mai gafara ne wa ajrun kabir suna da lada babba ba abin da ke kawo lada kamar tsoron Allah duk abin da za ka aikata na ibada bai kai ka ji tsoron Allah kamar abin da ka hana ka ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da Allah ya umarce ku ko abin da na umarce ku da shi ku yi gwargwadon iko amma abin da ya hana ku ku hannu ma amartukum bihi min min amrin ko fa'tu minhu mastafat wa ma nahaytukum anhu fajtanibu in nasa ku yin abu ku yi shi iyakar ikon ku kenan wani ba zai iya zata amma in na hana ku abu to ku bar shi to nan lada babba take wa asirru qawlakum ku ɓoye maganar ku a wajharu bi in ma kuna so ku bayyana duk ɗaya ne innahu alimun bi zati sudur hakika Allah masani ne da abinda a cikin kira zaka niyyar kama ya santa kudurinka ya san shi abinda kai niyyar faɗa in baka faɗa ba ma ya sani abinda ka nasa a ranka in ka faɗa ko baka ka faɗa duk ɗaya ne ga Allah ala ya'lamu man khalaqa
ألا يعلم من ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خلق شو وندي هلتا بيسنت با هو اللطيف الخبير الله فشيني مي لطفي مي cikakken labari wani yaro Allah ya yi masa ilhama ya amfani da wannan aya sai sai muka kara gano tafsirin malami ne mulhidi ases wanda ba su yarda da Allah ba yake koya ma ɗaliban shi a firamare kimiyya sai ce musu an ce wai komi Allah ka yin shi suka ce haka ne malam sai ce to ni ma ina yin ta halitta ya ce gobe in kun zo ku zo min da kwalba da marufi marufin kwalba suka zo da sai ce a zuba ƙasa aka zo ka sai ce a kwarara ruwa sai ce a rufe sai ce a aje ta nan gefen aji ran monday in mun dawo sai a buɗe ko da aka buɗe sai ga tsutsotsi suna ta fita sai ce kun gani ni ne yesu sai wani ɗalibi ce mala halin guda nawa ne babu hitar lazi kafar sai kwata kes bai san ko nawa ne ba da baka san ko nawa ne ba kuma kai kai su kaga yaro ya koya mana ala ya alamu man khalaqa shi Allah da ya halitta ba abin da ke boyuwa gare shi na halitta yadda ya san ka haka ya san ni haka ya san wancan haka ya san kowa yadda ya san kowace bishiya haka ya san kowane ganye da ke kan bishiya haka ya san kowane irin al'amari la takhfa alaihi khafiya ba abin da ke boyuwa gare shi ya alamu banda ya alamu kha'inatul ayni ma tukhfi sudur akwai ɗayar ba wa inda mafatul ghaib duk ku ta kawo su ana so su duk ayoyi ne masu nuna ilimin Allah ba za ku kai ga wanda nake nufi kafin ta wannan mata tsaha tana ce sai ta ke neman wani sabbi ne da kyau duk ne suna ta kawo ayoyi masu nuna cikin ilimin Allah amma ni a wuri na ba wanda ba wanda take wannan da a cikin raina kuma na kasa tunani لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ما ولد تتولى ba abin da ke ɓoyuwa ga Allah, fissamawa ce wala fil'ar. Ko mene ne, idan suka ce, ya'lamu inda hu, ko kuma ya'lamu dabiban namlatis sauda ala sakharatis sama fil lailatil zulm bakar ƙeya a kan bakin dutse cikin bakin duhun dare Allah ya san motsin ta in tana da matsala ya sani in ma hanjin take ciwo Allah ya sani kuma Allah zai ingiza ta ga wani ganyen da in ta za ta in ta za ta samu sai ba abin da Allah bai sani ba to wannan yana cikin maratibul qadar al-ilm wal kitabatu wal khalq wal ijad wal mashi'atu wal irada matakai hudu ne Allah ya san komai kafin faruwarsa kai in ka zo kai tsaye gaban madubi kai mamman wa za ka gani mamman za ka gani amma na wani lokaci na yanzu ba za ka gani shekara bakwai da ta wuce ba ba za ka gani shekara ishirin da attahi ba to shi Allah yana ganin tun daga na haihuwarka har na mutuwarka ta ji bambanci la takfa alaihi khafiya ba abin da ke boyewa ga Allah وهو اللطيف الخبير كلمة لطفي tana da wahala ka fassara ta da Hausa daidai sai dai kuka yi ta kwatance ka bada bayani amma dai abin da take nunawa ubangiji mu dauke sarki yana da cikakken sani na duk abin da aka boye wanda ce huwa allazi ya'lamu sirra wa akhfa ya san sirri ya san abin da yafi sirri boyewa menene yafi sirri boyewa sirri abin da faɗa ma dan uwana daga nisa shi ko to me yafi sirri boyewa shi ne na boye a zuciyata ko faɗa ba kowa bai هو الذي خلق خلق جعل لكم الارض ذلولا والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الر- جعل لكم الارض ذلولا Allah shine wanda ya siya muku ƙasa ta zama zalul wato mai sauƙin sha'ani kuna takawa kuna wucewa ba ta zurmawa da ku ku hau keke ku tafi kun ba ta zurma ba ku hau babur haka a danƙara ma tirela lodi na siminti ko na abinci kuma ta hau titi ta yi ta tafiya kuma za ta faɗa ba shine zalulan sannan in kana so ka kwarkware ta ka tsara gidanka ka kera shi ka shige cikin hankalinka kwanci ba za ta girgiza ya faɗi ba shi ne zalulin sannan kuma in kana so ka yi noma ka shuka abin da kake so ka rufe ka tafiyarka dr sani abdullahi ya bani labarin wani mahaukaci da aka yi masu noman koman kani ne in an zo ranar shuka zuwa ake a dasa kamar ina jin kamar ka ce rogo kowa zai ciko buhunsa ya zo a daddasa sai a koma gida to in maraice ta yaka kusa tashi sai ya bi duk abin da ya dasa sai ya koma cirewa ya bai da abin shi cikin buhu ta ka bar shi mane sai haba in ba ma ka ce ba ba ka barin rogonsa daji aka barin rogonsa gona sai su aka aikin hankalinsa bari ya cira masa kawai ya biyo cikin dare ya dauki to amma shi ko me zai noma amma kaga wanda suka bar shi fa sun bar ma Allah a hankali sai a yi ruwa sai ya tsiro a hankali sai ya samu abinci shi ne zaman tazalulan ubangiji ya hore maku ita ku yadda kuke so a cikinta famshu fi manakibiha ku yi tafiya akan doronta kuna masu neman arziki kuna masu kasuwanci kuna masu biyan bukatunku kuna masu yawon shakatawa wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin ubangiji wa ilayhi nushur kuma zuwa ga Allah za a tada ku bayan kun mutu an shigar da ku a cikinta. Daka wannan gaba tana ƙarfafa waccan gaba ta farko da muka fara da ita farkon sura cewa huwa allazi allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. To cewa gaba ɗaya muna ɗakin jarabawa ne duk duniyar nan da muke ɗakin jarabawa ce kowa da alƙalami kowa da takarda kuma kowa da abin da yake rubutawa kuma kowa da lokacin da zai miƙa sannan kowa da irin makin da zai samu da irin sakamakon da za a bashi shi sa ba a kofayin takarda wani kowa tasa daban duk ba lokacin tafiya ku guda ba to ina alƙalamin yake shine maganganun nan da muke ina takardar take su ne ayyukan nan da muke yi in ba mu gani ba masu rubuta su rubuta kiraman katibin ya alamuna ma ta faru Allah ka samu cikin masu tsira Allah kare mu daga fitintinu wanda makaranta bisa saba Allah ka ba mu ladarsa da mun kuskure ko cikin harshe Allah ka mana afuwa da gafara kada a manta mun riga mun bude asusun marayu kuma muna fatar a kawo abinci a kawo sutura a kawo kuɗaɗe mu taimaka musu to ranar fari wata bayar Allah ta buɗe bamu ba abin kulawar da ta dace ba a cikin lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk